العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba da yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata yau muna sha hudu ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da yau uku ne ko uku ga watan uku miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma da wannan masallaci namu mai albarka masallaci ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya don ba manta ba jiya muna cikin aya ta ɗari da bakwai cikin wannan sura mai albarkar sautul anbiya yau za mu tashi a cikin dai ayoyin da malai karanta daga kanta 105 walakar katabna fi zaburi zuwa inda muke jiya insha Allahu kafin haka akwai tambaya guda ɗaya da aka aiko ta hanyar sako na whatsapp tun daga jihar borno wanda yake cewa yana da wata ce ta samu matsala da mijinta sun yi tsawon wata hudu zuwa shida ba sa magana babu kuma komai tsakaninsu daga ƙarshe sai suka rabu ya sake ta da ya sake ta bai wuce sati uku ba bayan an sake ta sai aka ganta da wani suna hira to sai aka ce da ita me yasa take hira da wani bayan akwai igiyan aure a kanta to sai ta ce ai kafin masu rabin sun yi watanni kamar babu wani abu tsakaninsu da juna ita na ga kamar wannan ya wadatar a matsayin idda tunda sun kai wata hudu zuwa shida dama ko magana ba sa yi ko ba abin da ke shiga tsakaninsu to shine sai suke tambaya menene matsayin haka a ƙarshe kuma yi ce a ja hankali musamman waɗanda suke karkara iyaye mata to na farko dai idan mace tana tare da mijinta matukar bai sake ta ba ko shekara nawa suka yi aure na tsakaninsu ran da ya sake ta daga rana ake fara lissafi na ainihin ya sake ta sannan kuma idan saki ɗaya ne mata ko biyu tana matsayin akwai igiyar aure a kanta sai in ta gama idda don ya ce ya dawo da ita auren ya dawo ba buƙatar ɗaurin aure idan har ta gama idda ne ta fita daga matsayin matar shi in yana son ta sai an biya sadaki sai an sake sabon ɗaurin aure amma matukar rabuwa suka yi sai ya ce na dawo da ke shikenan ta dawo wasu malamai suka ce ko ba ta amince ba in ba ta amince ba sai dai a zo a zauna a tattauna ya za a yi amma da ya ce na dawo da ke to auren ya dawo saboda haka haramun ne ki hira da wani kai ma haramun ne ka nemi wata wacce aka sake ta matukar ba ta gama idda ba wannan haramun ne babu sabani tsakanin malamai da za ka neme ta ba daura aure ma auren bai yi ba an daura aure ne a cikin aure auren lalata shi ake wannan auren bai dauru ba saboda haka mata su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wani abin jahilci ne ai kaga ta ce wai tsawon jima wanda suka yi ba sa magana tana gani ya wadatar da iddan da za ta yi kaji wani sabon fatawa in advance kenan idda in advance Allah ya kiyaye a takaice dai haramun ne ka neme ta har sai ta gama idda gama idda kuma dama yana hannun mata sai in ta yi jini uku ta ji tsoron Allah ta ce ta gama idda idan ta yi karya kuma wannan laifin yana kanta amma ƙiƙatul amur shi ne ana kwamacala da yawa a irin waɗannan abubuwan shi yasa za ga a masallatai za a ɗaura aure ake tambayan budurwa ce ko bazawara idan bazawara ce a ce ta gama idda shi waliyin ya tabbatar ta gama ko wanda aka wakilta a matsayin waliyi dalilin tambayin kenan allah ya sa mu dace kamar da na faɗa za mu shiga karatu kai tsaye insha allahu daga kan aya ta ɗari da biyar وبالله التوفيق وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walakar katabna fi zaburi haƙiƙa mun rubuta a cikin azzabur shine littafi waɗansu malamai suka ce azzabur ana nufin littafin zabura na annabi dawud tunda allah ce wa na dawuda zabura suka ce ana nufin azzabur a nan mun rubuta cikin littafin annabi dawud min ba'adin zikiri bayan mun rubuta a cikin attaura suka ce azzikir ana nufin attaura wannan ɗaya ne daga cikin fassara da malamai suka yi fassara ta biyu malaman da suka ce walakar katabna fi zaburi hakika mun rubuta a cikin littafi dan kalmar azzabur ana nufin alkitab to mun rubuta a cikin littafi wani littafi shine aka ce littafin lauhil mahfuz min ba'd zikiri bayan mun kaddara abu dama Allah idan ya kaddara abu kuma sai ya rubuta shi an gane ko to sai anan malamai suka ce Allah ya rubuta cikin littafi lauhul mahfuz min ba'd dhikr bayan ya rubuta annal arda cewa lallai ƙasa yarithuha ibadiyas salihun bayi na kwarai su za su gaje ta to anan sai malamai suke magana guda biyu wanda je ban kawo ba magana da farko wace ƙasa ake nufi bayi na gari za su gaje ta malamai na farko suka ce ana nufin aljanna aljanna ce bayi na kware suke gaje ta kuma ya tabbata wannan fassarar yana da goyon baya alkur'ani mai girma Allah ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana wa qalu alhamdulillahi alladhi awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin kaga wa qalu suka ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi sadaqana wa'dahu wanda ya cika mana alƙawarin shi wanda ya gaskata mana alkawarin da ya mana wa auratan al'arda ya gadar mana da ƙasa na tabawwa'u muna ainihin zaune a cikin wannan ƙasar min aljannati a aljanna haisu na sha biyu na mu gada ba suka ce al'arda a wannan ayan malami ba su da saɓani aljanna ake nufi sai suka ce to al'arda ma a wannan ayan ana nufin aljanna walaƙar katabna fi zaburi haƙiƙa mun rubuta cikin littafin lauhil mafus min ba'da zikiri bayan mun riga mun kaddara sannan sai muka rubuta annal arda cewa aljanna ya risu ha ibadiyar salihun bayi na kwari za su gaje ta wannan shine fassarar farko fassara na biyu malaman da suka ce annal arda lallai kasa wannan da muke rayuwa a kai ya risu ha ibadiyar salihun bayi na kwarai za su gaje ta ta hanyar mamaye ta da mulki wannan kuma shi ma zai samu goyon bayan wasu ayoyi cikin qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aurathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira yace da sahabbai wa aurathakum ardahum sai muka gadar muku da kasan su to sai suka ce al-ardu ana nufin anan kasa kuma ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Muslim ya fitar da Abu Dawud da At-Tirmidhi daga Thauban Allah ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin hadiman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna Allah ta'ala annabi ce lalle Allah maɗaukaki zawali al'arda ya ainihin nuna min ƙasa gaba ɗaya kaf aka tattaro min ƙasa duk duniya tun daga ƙarshen duniya ta gabar da ƙarshen duniya ta yamma da kudu da arewa haka Allah ya tara wa annabi a gaban shi aka nuna mishi ita sai annabi ya ce da aka nuna min sai ce fara'aitu masharika hawa magharibaha na ga mahudar rana da mafaɗar rana sai ce wa inna ummati tabbas al'ummata sai ya bulugu mulkuha ma zuyeli mulkin al'ummata zai mame duk inda aka nuna min dinnan wannan hadisi na kuma ingantacci wannan ke nuna a ƙarshen duniya zai kuma tun ma kafin ƙarshen duniya ɗin lokacin sahabbai kusan sun mulki duniya tun daga madina har ka zo ƙarshen ruwa ta yamma har ka zo atlantic ocean gaba ɗaya suna mulkin wurin har cikin spain idan kai gabar kuma har cikin gwanzu a china sahabbai sun kai musulunci wurin in ka ɗauki indonesia musulunci ya shiga ne tun lokacin sahabbai idan ka ɗauki yankin kaukas a cikin rasha musulunci ya shiga tun lokacin sayyidina umar in ka ɗauki daular borno a nan da ta shigo har zuwa na tun daga sudan har najeriya tsohuwar daular borno kenan bisa ga zance mafi ƙarfin dalili musulunci ya shiga wurin ne tun lokacin abubakar siddiq ba lokacin da ake faɗa na sayyidina usman ba tun lokacin sayyidina abubakar mulki ya shigo har daular borno mulki ya shiga spain ya shiga rasha in kai gabar ya shiga har ainihin wurin da ake cikin gonzu a cikin kasan china to kaga abin da aka gaya wa annabin ya tabbata kenan kuma a lokacin sahabban suna juya duniya ne fa kuma shugaba guda ɗaya ne shi kaɗai tak kuma yake adalci da aka samu shugaba guda ɗaya idan adali ne duk girman wuri zai shugabance shi idan ka ɗauki sardauna shi kaɗai ne gwamna arewa wannan firimiyan arewacin najeriya gaba ɗaya shi kaɗai ne shugaba yanzu kuma wasu ne guda goma sha tara haka ne ko ba ka ba northern governors forum amfanin sai aka yi na sardauna shi kaɗai kwatanta su ma haramun ne allahumma amin allah ya ce wa laƙar katabna fi zaburi min ba'da dhikri annal arda ya rithuwa ibadiyar salihun Allah ya ce inna fi hadha la balaga lalle cikin wannan maganan cikin wannan alkur'anin la balagan akwai sako da ke kaiwa matuka wato bayani ne wanda ya kai matuka wajen isar da sako amma li qaumin abidin kadai ga mutane masu ibada mai ibada ne kadai zai yi tunani ya yi tadabburi ya dauki wa'azi yasa Allah ce fadhakkir innama anta mudhakkir lassa alaihim bi musaitar fa zakirin na fa'ati zikira in ka ɗauki duk wannan wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina to shine inna fi hadha la balaga liqaumin abidin kenan kadai bawa mai ibada mai tsoron Allah shine aka masa wa'azi kuma yake ƙara wa'azantuwa amma wanda ya nesa da Allah ya nesa da wahayi kana mashi wa'azin ma zai ce ma kana ci masa mutunci ina fata an gane ke sa Allah ce inna lanansuru rusuluna والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين duka waɗannan ayoyi suna ƙarfafan abin da ya gabata ne cewar lalle bayi na gari Allah zai taimake su za su yi nasara kuma akan abokan adawansu Allah sai ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka dan komai ba illa rahmatan lil alamin sai dan ka zanto rahama ga talikai ka zanto rahama ga duniya gaba daya jiya na ce akwai ababe guda bakwai waɗanda suke da alaka da wannan ayan ba wai iyakansu ba kenan na zaɓi ababe guda bakwai domin mahimmancin wannan gaba a wannan lokacin da muke ciki akwai buƙatar a san waye manzon Allah alaihi salatu wassalam wani irin halitta ne da ba taɓa yin irin shi ba ba kuma za ta taɓa yin irin shi ba kafin shi ba a yi ba bayan shi ba za a yi ba waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya kika ma yi gaba ta ko bukatar mushrikai su san waye manzon Allah alaihi salatu wassalam shine yazo ya zamo Allahumma amin rahmatan lil alamina rahama ga duniya gaba daya rahaman shi na farko rahama ce alamiya Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da sako sakon da ya game duniya gaba daya saƙon da ke cike da adalci shi yasa ake kiran shi ma nabiyun rahama annabin rahama sallallahu alaihi wasallama mun kawo waɗansu maganganu jiya daga ciki ya ce inna ma ana rahmatun muhuda imamu hakim da wasu daga cikin malamai su inganta wannan hadisin ga hadisin da zo cikin muslim hadisin abu huraira ya ce inni lam ubu'ath la'anan ni ba aiko ni mai tsine-tsine ba wa inna ma bu'ithu rahma an aiko ni na zama rahama ne ga duniya gaba ɗayanta salawatullahi wa salamuhu alaihi ya kuma tabbata cewar na daga cikin rahaman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama rahaman shi ga al'ummar shi Allah ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma mun ba da labarin annabi ibrahim da addu'an da ya yi da annabi isa amma shi ya ce ummati ummati ummati ya allah a tausaya al'ummata ya allah a jikansu ya allah a musu rahama ga kuma hadisi da ya inganta shi ma hadisin abu hurera annabi ya ce kowane annabi allah ya bashi wani irin gara basa ga wata dama guda ɗaya an baka ka roƙi duk abin da kake so za a baka ya ce yadda aka bani kowane annabi ma an bashi babu annabin da ya zo aka bashi face ya ce Allah yi min kaza amma shi sai ce ajiye min sai ran tashin kiyama sai ce wannan abin na ɓoye ta ne shafa'atan li ummati yawmal kiyama ta zamo ceton da zan nema a bani na al'umma ta ranar gobe kiyama kaga saboda rahama irin tashi ko da yana da bukata shi ya haƙura aka ce ka tambaya ce a ajiye sai ran tashin kiyama alaihi salatu wassalam yana daga cikin rahaman da annabi ke da shi mun kawo hadisi na na aisha jiya wanda annabi mata addu'a abinda ban faɗa ba shine wannan hadisin hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne da'if baya cikin ma kutubu sitta gaba daya baya cikin ma kutubu tis'a a wajen waɗansu malamai kawai malaman da ke magana rahama annabi ne suke kawo shi amma saboda babin amana na ilimi hadisi yana da rauni kwarai da gaske allahumma amin sai gaba ta biyu wanda ya shafi gaba ta uku wanda ya shafi rahaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da a cikin gaba ta biyu annabi ya faɗa ce ran tashin kiyama kowa zai shiga cikin rudani da hayaniya da tashin hankali a lokacin kowane annabi in aka zo gunshe ce izhab ila gairi a je wurin wane ni kan ba zan iya ba babu annabin da yake da karfin halin da zai je fadan ubangiji sai manzon Allah alaihi salatu wassalam shi kadai ne zai ce ana laha ana laha ai ni ne da wannan damar ni ne da wannan damar dama duk inda kuka je kawai kuna ta yawo ne nan ne wurin da ya kamata ku zo tun a karon fari annabi ce zan tafi wurin ubangiji subhanahu ta'ala sai ne sujjada a ƙarƙashin al'arshi a lokacin duk ɗan adam da aljan kowa na neman mafita ne allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba mutane suna tsaye a rana allah ya ƙe kula kowa kuma rana irin na tashin kiyama kwakwalwa tana tafarfasa annabi ya ce gumi akwai wanda zai kai mishi gwiwa akwai wanda zai kai masa kugu akwai wanda gumi zai zo har wuyan shi gwargwadon sabonka gwargwadon yawan gumin da zai mamaye ka guminka zai ta zuba saboda bala'i ya zamo kamar kana cikin kogi a ba yanayin kaya ba ne ba yanayin zunubi ne wannan yaren gayu ne kenan wannan annabi yake cewa to idan na je ne sujjada a fadan Allah a lokacin Allah zai kimtsa min waɗansu kalamai wanda zan yabi Allah da su na tambayi Allah a bani ceton bayi idan annabi ya faɗi ya sujjada ya ce Allah zai min wahayin waɗansu mahamida haka kira su ya ce fayaftahu Allahu alayya bi mahamida Allah zai ainihin min fatahi da waɗansu kalmomi na kirari da yabo idan ya bi Allah ya bi Allah ya roƙi Allah sai ji an ce ya Muhammad Allah ne zai masa magana dan gatan Allah kenan wane mutum nan ba mala'ika ba ne za a turo Allah ne da kanshi zai ce ya Muhammad irfa ra'sak daga kanka tashi was'al tuqa tambayi duk abin da kake so a baka washfa tu shaffa kai nemi beli a baka duk wanda kake so a baka beli bismillah Allahumma amin Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa mishi wannan a lokacin sai ya ce ummati ummati ya Allah al'ummata a wannan lokacin yana nema a yi wa kowa hisabi a sallama mutane yan wuta su yi wuta yan aljanna ma su yi aljanna a lokacin Allah zai ce da manzan Allah alaihi salatu wassalam ya ce ka ibi wasu kaso daga cikin al'ummanka mallahi hisaba alaihim waɗanda babu hisabi a kansu ka ɗauke su ku yi babin dama a ji a shiga aljanna alaihi salatu wassalam allahumma amin allah samu na ciki to gaba ta uku na rahaman da annabi ke da shi alaihi salatu wassalam yana da rahama hatta a wajen wa'azi bai taɓa zuwa wa'azi yana tsine wa mutane ba yace allah tsine muku albarka baya wannan abin yace ku yan wuta ne la'anannu ba taɓa ji a bakin shi ba a kullum abin da yake koyi da shi abin da Allah ya koyi da shi udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikima da hikima ka sanya wisdom a wajen magana wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi kyakkyawa wa'azin da ba cin mutunci a ciki wajadilhum billati hiya ahsan hatta su waɗanda ma ba musulman ba in za ka yi muƙabala da su ku tattauna ka yi ta hanya mafi kyau Allah ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan duk lokacin da za ka tattauna da su tattauna da su ta hanya mafi kyau Allah ya ce da shi fabi ma rahamatin min Allah linta lahu in banda rahaman Allah da ya maka ai da baka musu ma ainihin sassauci ba da baka zanto mai saukin hali ba Allah ce wala kun tafazzan galizar kalbi da ka kasance mai mummunan hali mai kaushin zuciya mai masifa lan faddu min hawlik da sun watsa daga wurinka ba sahabin da zai zauna da kai Allah ce fa'afu anhu ka yafe musu wastaghfir lahum nema musu gafara wa shawarun fil amri kai shawara da su yasa duk abin da annabi yake yana shawara da sahabbai ya fi su ilimi ya fi su hankali ya fi su hangen nesa ya fi su komai amma sai ya tara su ana shawara ya tara su ana cin abinci haka annabi ya tara sahabbai ana cin abinci ana cin dabino ka san dabino akwai kwallo a ciki kowa ci sai ya zara nashi ya ajiye a gaban shi a wurga tsokan a baki wani sahabi shi yana gefen annabi idan ya gutsiri nashi ya shirya sai ya dora akan na annabi alaihi salatu wassalam shi kuma abin da yake kenan sai da aka yi nisa ana ci sai ce a cikin waye fi cin dabinon nan kaga ta yanda ya biyo kenan sai wani ya ce a wanda kwallo ya fewa a gaban shi shi ya fi ci aka duba ga annabi ya fi kowa ci kenan alaihi salatu wassalam to nabiyun rahama ne sai ce a ai wanda yake kowa ci wanda yake cinye waha da kwallo wanda gaban shi babu komai alaihi salatu wassalam kaga rahama din kenan yau kaga bai fushi ba bai komai ba bai ce ba ai sai biyo masa ta inda baya tsammani sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda imamu muslim ya ruwaito daga babban sahabi mu'awiyatu dan hakam as-sulami Allah ƙara masa yadda yace wata ran muna sallah a masallaci tare da annabi alaihi salatu wassalam wani sai atishawa da ya atishawa sai nace da shi yarhamukallah a cikin sallah kuma in ji shi wannan sahabin yace sai mutane suka dinga hararata suna hararata ni kuma sai raina ya ɓaci nace a kuke min wani irin kallo haka yace sai mutane suke ainihin buga kaman cinyin su irin suna ce min nayi shiru na daina wannan abin da nake yace fara'aitun nasu yadribuna bi aidihim ala afa a takaice dai wato suka nuna masa abin da yake ba daidai bane kuma a cikin sallah shi kuma ke cewa da su ma sha'anukum tanzuruna ilayya me ke faruwa ne kuna ta kallo na haka kuna ta hararata kuma sallah ake sai ce wallahi na rantse da Allah ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu yace na rantse da Allah ban taba ganin wani malami da ya iya karantarwa ba kafin na haɗu da annabi haka bayan na haɗu da shi ban taba ga wanda ya kai annabi iya karantarwa ba yace bai kyare ni ba bai zage ni ba bai dake ni ba kalali yace da ni inna salata tabbas ita sallah da kake gani la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas maganar mutane baya inganta a cikin sallah wa inna ma hiya tasbihu wata kabiru kira'atul qur'ani kawai tasbihi ne da kabarbari da karatun alqur'ani in ana sallah ba a magana ya ji daɗin wannan abin da annabi mishi kaga rahama din kenan sannan kun san hadisin da mun sha karantawa balarabin da ya zo fitsari a masallaci sahabbai suka masa ca annabi ce ku rabu da shi ya karasa fitsarin shi sai da ya gama annabi ca ibo ruwa a zuba a wurin ba annabi bai ce ba kai a ya ce ku kyale shi ci gaba da fitsarin ka yalla wai shi kuma ya karasa fitsarin shi saboda sabon musulunta ne babu ilimi kuma daga kawai ya fito ta duk sharuɗa sun cika dole sai uzuri ga jahilci ga ƙawayenci ga talauci in ji ƙala rawi ya ce wanda ya haɗa hukun nan ba zai shiga aljanna ba in ji ƙala rawi ba in ji ne ba ba allah ji shi da rahama to sai annabi ya ce ku zuba ruwa a gun kaga abin da ya mishi ya ji daɗi amma duk da haka sai ya ce allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah da ni da annabi ka mana rahama banda mu kowa karka mishi rahama annabi ya sake masa nasiha yace ka kuntata rahaman Allah rahaman Allah tana da fadi kowa ma ya shiga waɗannan ƴan uwanka ne musulmai kaga da ya koma garin su yace duk duniya bai taba ga malami irin manzon Allah ba alaihi salatu wassalam garin ma aka musulunta kaga wannan rahama ce irin tashi wanda yake mutane sannan annabi yana da rahama hatta ga mata kasan duniya ce ta 'yancin mata da ake ta ihun babu 'yanci babu 'yanci babu 'yanci yanzu duk abin da ya faru a iran daga cikin kwamfelin da suka fara wa mata ba su da 'yanci da shi aka fara zanga-zanga a bar mata su samu 'yanci su zama 'yan iska kenan in ka dana neman 'yancin mata shine su yi tsirara su cire hijabi su yi duk abin da suke so shine an ba mata 'yanci wato a taro a jahannama kenan allah raba mu da irin wannan 'yancin to annabi yana da rahama ga mata ba a taɓa ɗan adam da ya tausaya wa mata kamar shi ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya tausaya wa mace a matsayinta na uwa ya ce da wani sahabi da ya tambaye shi man a haƙƙun nas bi husnul suhba a cikin mutane kaf wa fi haƙƙi a kaina na na masa kyakkyawan mu'amala ya ce ummuka mahaifiyarka ya sake shi sun maman sai wa ko bayan ita ya ce ummuka ya ƙara ce masa sun man sai waye ya ce ummuka hasa uku kaga wannan rahama ce ga mace a matsayinta na uwa sannan annabi yana da rahama ga mace a matsayinta na mata annabi ce ittaqullaha fin nisa ya ku maza ku ji tsoron Allah cikin matan da kuke aure fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi ku sani fa kuna rike da su ne da amanan Allah kun je kun ɗauko su ne daga gidajen iyayensu ka raba ta da uwarta ka raba ta da ubanta da yayunta da kannanta ka ɗauko ta ne amana da haka ka ji tsoron Allah dangane da ita wasta halattun furujahunna bi kalimatin lahi tannan kuka halatta farjinsu da kalimatun lahi wacce ake amfani da shi wurin ɗaura aure to annabi ce akan wannan ittaqullaha fin nisa' ya faɗa lokacin hajjatul wada'i a filin arfa ya ce istausu bin nisa'i khaira ku yi wasiya na alkhairi game da mata ku tausaya musu ku musu adalci ku musu rahama ba haga mutum na dukan matarsa ba shugaban mahaukata kenan an gane ko a takaicen takaitawa shine annabi yayi rahama ga mace a matsayinta na mata sannan na uku yayi rahama ga mace a matsayinta kuma na 'ya ya tabbata cikin hadisin da imam musulun ya ruwato shi ma annabi ce ma'ala jariyataini saghirataini hatta tabluga kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini annabi ce duk wanda ya reni mata guda biyu aka haifa mishi yan mata guda biyu ya rene su ya ba su tarbiyya har suka girma ya aurar da su to ni da shi haka za mu shiga gidan aljanna to kaga ta ko ina annabi ya kewaye mace da gata da rahama sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin abun mamaki game da annabi game da mata kun san sulhu hudaybiya da aka yi hudaybiya wani wuri ne kusa da makka bayan annabi ya hijira ya koma madina da sahabbai shekara ta shida bayan hijira sai ya yi mafarkin ya je aikin hajji sai ya gaya sahabbai a ciki akwai sayyidina umar ita a to kawai a kama hanya tafi mafarkin annabawa gaskiya ne kuma haka ne tun da har ka gani mun shiga mun yi aiki mu kama hanya kawai da aka kama hanya annabi da sahabbai an yi shirin hajji da umra ana zuwa hudaybiya kafaran maka suka tsaye da su suka ce ba mu ganin shiga makka ba ku da visa ina fata an gane a takaice da aka hana su shiga aka zo aka yi wani irin sulhu na rashin adalci wanda na faɗi wani ɓangaren shi a tafsirin mata kwana biyu da ya wuce kuma ala usman to gaban da nake so na faɗa shi ne daga cikin sulhun da aka yi na zalunci a lokacin aka ce dukkanin musulmin da ya gudo daga madina ya dawo kafurci za su riƙe kayansu duk wani kafirin da ya musulunta ya gudo madina annabi dawo da shi ka taɓa jin irin wannan sulhu idan namu ya zo ku dawo mana da kayanmu in naku ya zo kuma za mu riƙe annabi ce mun yadda duk abin da suka faɗa annabi ce an yadda duk abin da suka ce na yadda ana cikin wannan sulhu an gama sai ga wata mata ana ce da ta sa'idatu bintul harith al-aslamiyya ta gudu annabi sai ya karbe ta sai mijinta da yan wanda suka ce ka ba mu ita an yi alkawari idan namu ya zo za ku dawo mana da shi idan naku ne ya zo za mu riƙe takaddan bata ma bushe ba yanzu aka rubuta ka dawo mana da ita ana can kuma sai ga wata mata ummu kulthum binta uquba bin abi mu'aytin matar amr ibn al-as ita mata gudu a lokacin bai musulunta ba ta shiga musulunci da ita da yan uwanta guda biyu maza yan uwanta suka zo mijin ya zo a ba mu yan uwanmu a bani matata annabi ce ku dai mazan ku koma ke wannan tsaya annabi ce abinda muka yi da ku shine mata kan ba sa ciki duk macen da ta gudu ta zagon ba zan ba in dai maza ne bismillah ku karba namiji zai je a ta doke doke da shi zai kwaci yancin shi zai iya guduwa zai iya shiga sahara ya rayu shi kadai ma amma mace kan muna tausaya mata banda ita mace yar gata ce har a wurin Allah subhanahu wataala ana cikin wannan jayayyan sai ga Allah sako da aya ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar in dai mummunai ne kar ku mai da su in dai mata ne suka zo muku muhajiratin mansubun ne alal hal ai sun kasance halin muhajirai sun shiga musulunci sun gudo famtahinuhunna ku jarraba su ku gani Allahu a'lamu bi imanihin duk jarrabawan da za ku yi Allah shi yasa abin da ke cikin zuciyarsu shine annabi ya ce ki rantse da Allah da gaske kin shiga musulunci ba yaudaran mu zaki ba idan ta rantse Allah ce fa in alimtumuna mu'minatin fala tarji'unna idal kufar in dai har ya tabbata sun shiga musulunci kar ku mai da su hannun kafurai wannan hukuncin mata ba sa ciki kaga wannan rahama ne gawa rahama ne ga mata annabi yana da rahama ga yara ƙanana alaihi salatu wassalam na daga cikin rahaman annabi game da yara ƙanana wata rana akwai wani sahabi ana ce da shi aqara ibn habis ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi sai shi mutumin ya ga annabi yana ta runguma hassan da husaini yana musu kis irin na al'adar larabawa tun jikokin shi ne kuma 'yan yara ƙanana sai shi wannan habis ibn habis ya ce ka ne fa tun da nake ina da 'ya'ya goma ban taɓa runguma wani na masa kis ba wannan ayabin kunya ne ai annabi ya ce da shi yaya zan yi da kai idan allah ya zara imani daga zuciyanka ai tausayin yara ƙanana alamu ne na rahama kana da yara ƙanana baka rungumin su baka musu wasa wannan babu rahama a zuciyanka kenan Allah ya zara rahama daga cikin zuciyanka ya zo cikin sahihul bukhari da ainihin ya tabbata a cikin sahih muslim wata rana wani sahabi jabir ibn samura ya ba da wani labari ya ce lokacin muna yara ƙanana idan annabi ya fito daga masallaci zai ta gaisawa da mu yana ta wasa da mu kafin ya shiga gida ya ce ni ma sai na zo da ya bani hannun muka gaisa yake cewar sai ya ji hannun annabi alaihi salatu wassalam annabi da ya shafa shi ya shafa kumatun shi haka irin yadda ake wa yara ya ce da ya shafa kumatuna ya ce na rantse da Allah na ji wani irin kamshi a hannun annabi irin kamshin da ban taba ji ba ya ce kai ka ce ya fidda hannun shi ne daga cikin kwalban turare yadda ya bada labari kenan kaga yana musu wasa ne suna yara ƙanana shi ya rike wannan abu ya ce wani irin kamshi na ji a hannun annabi da ya shafa min kuma tuna ya ce kamshin da ban taba jin irin shi ba sallallahu alaihi wasallam dama shi annabi gaba ɗaya shi kamshi yake kowane lokaci hatta gumin shi ma kamshi yake gumi na annabi alaihi salatu wassalam gaba ta shida rahaman annabi alaihi salatu wassalam game da ainihin marayu da talakawa ke sa Allah ce alabi ji duka yatiman fa'awa kaga shi annabin ai kaga shi maraya ne don haka to ya fi kowa sanin mahimmancin marayu kun fahimci abin da kyau a matsayin shi na maraya shi ya fi kowa sanin abin da maraya ke bukata to shi sa annabin rahama alaihi salatu wassalam yake tausaya wa marayu ya kun faɗa cikin hadisin da imamu bukhari ya fitar ya ce ana wa kafil yatimi ka hatene fil jannati ni da wanda yake ɗaukan ɗawainiyar maraya haka muke a gidan aljanna ka hafe ni fil jannati to kaga ire-iren wani yana tabbatar maka wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil alamina shi yasa tun a lokacin jahiliya ɗaya daga cikin iyayen shi waɗansu sun jingina abin zuwa ga kakan shi wasu sun jingina shi zuwa ga ainihin babban shi abu talib ya ce wa abu yadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simarul yatama ismatu lil aramili tun yana ɗan yaro aka mishi wannan baiti wato shi katanga ne ga marayu kuma katanga ne ga tsawarawa waɗanda mazajen su suka mutu domin akwai abin da ake yawan malamanmu suke fassarawa na kasa fahimtar wannan abin da hausa kalman armilatu da larabci ba ba zaura yake nufi ba ita ce wido wanda mijinta ya rasu to sai 'yan mata zawarawa da aurensu ya mutu wata mata ci mutuncin mijinta ta fito sai ta ce sai ta shiga hadisin nan da karfin tsiya ni dai ban san inda aka samu wannan fasaran ba ku zaka ji su malamai suna kawo shi da lafazin itlaqin zawarawa akwai almutallaka akwai armila ina fata an gane bahaushe ne bai bambanta sunansu da matar da mijinta ya mutu da wacce aka sake ta dukkansu bazawara ne da hausa amma a turanci ma ba ɗaya bane ba haka a larabci ba ɗaya bane ba to ban san inda suka samu wannan fassarar ba akwai ƙungiyar zawarawa sai su rubuta wannan hadisin suna taro ban gane ko kun gane ba wahala shugaban zawarawa ta ƙi ta aure ta kuma a can ga ta taro ita ce shugaban zawarawa ta jiha Allah wadaran wannan mukami ya za a ci an baki shugaban zawarawa kin karba gaskiya ne to a takaice dai kalman armila shine matan da mijinta ya mutu ba matan da aka sake ta ba annabi yana magana ne akan matan da mijinta ya mutu babu laifi a tausaya ba zawara wanda aka sake ta amma na nassin hadisin ba wacce aka saka yake nufi ba ina fata an fahimci wannan abin da kyau Allah sa mu dace ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Al-Albani ma ya inganta wannan hadisin annabi yake bada labari yake cewa ni ne farko wanda za a bude wa aljanna shiga farko wanda za a bude wa aljanna sai annabi ya ce a lokacin da ne kokarin zan shiga aljanna ina kama hanya zan shiga yace sai daga wata mata tana kamar rigida ni ita ma tana so ta shiga kun gane ma'ana wannan abin an bude ma kofa ka shiga sai wani ya biyo ka shi ma zai shiga kamar kuna ma tsere yana so ya riga ka shiga annabi ce to wata mata zai gani tana sauri tana so ta riga na shiga gidan aljanna faƙonu laha man anti sai ce da ta wace ce ke ke kuma wace ce ce ta ce ana imra'atun ka'attu ala aikamin li ni mace ce da mijina ya rasu na haƙura ban yi aure ba na zauna ina kula da marayuna saboda wannan abun ta samu wannan darajar da har aka kaita kusan in sahun farko na shiga aljanna ba wai za ta shiga da annabin ba ne ana mala'iku za su tsaye da ita ina fata an gane ba mai shiga tare da shi ba a masa shirka a wannan wurin shi ma ina fata an fahimta yawwa kamar da albusi ne ce manazzahu an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi a takaice dai an kawo labarin ta da nuna falala da darajan ita wannan matar Allah ƙara mata yarda to ƙarƙashin wannan duka yana nuna rahama na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani hadisi shi ma da ya tabbata daga manzo ruwayin imam bukhari daga sahal bin sa'ad as-sa'idi Allah ƙara masa yadda yace manzan rahama alaihi salatu wasalam ya wuce ta wani ya wuce wani mutum yana zaune annabi yana zaune a yadda yake zama da sahabban shi sai wani mutum ya zo ya wuce sai annabi ya tambaye wani a gefen shi ya ce wane wannan waye ne wannan ko kuma me ma ra'ayuka fi haza me zaka ce game da wannan sai ce ai wannan mutumin arfa'un nas dan labo kenan su ne masu gari alaji eh in sun yi magana su ake sauraro su suke sawa su suke hanawa in ya nemi aure dole ma a bashi ya dinga ne faɗan falalan shi annabi shiru bai ce komi ba can bayan wani lokaci sai wani mutum ya wuce sai ce ma ra'ayuka fi hadha me zaka ce game da wannan kuma sai ce Allah sarki na ayyuhan nasu kenan masu karban kebura yace wannan dai gashi nan ana dai ta maleji wallahi in ya nemi aure ma da kyar za a bashi bashi da kowa ya dai bayani na irin kankantar da shi sai annabi ya ce wallahi wannan mutumin da kake ganin shi ba komai ba shi kaɗan shi ya fi irin wannan su cika duniya gaba ɗaya wancan da kake wasawan kana su ne yallaɓai su ne masu gari su ne ake sauraro su ne masu kaza to cikin duniya ta cika da su gaba ɗaya wannan shi kaɗa fi su alkhairi sallallahu alaihi wasallama imamu ahmad dan hanbal allah ƙara masa yadda ya fi da hadisi a cikin musnad daga abu zarar gifari allah ƙara masa yadda ya ce wata ran muna masallaci tare da annabi alaihi salatu wassalam ta ya ce da shi ya abazar irfa a basaraka kaman ka ce daga ganinka kaman ka ce daga kanka ne da hausa kalli can wurin kaga wani mutum ya ce kware na gan shi a cikin masallaci wane ne wannan ya ce wani mutum ne babban mutum da ganin shi ne wannan masha Allah ya sha kaya masu kyau ga kaza ya ta bayani sai sake ce daga kan kalli can ka hango wani mutum ce na hango shi ko bai ce to gashi dan dai ya ce na ga wani mutum rajulun da'ifun alaihi akhlaq yace wani mutum ne da'if mai rauni alaihi akhlaq yana sanye da kaya matattu wannan akhlaq ba na asajaya bane wasifat ana nufin jam'i ne na khuluq jam'i ne na khalaq ainihin athawbul bali kenan tufan da ya tsufa sai ce gashi nan kayan shi ma dai matattu sun tsufa sai annabi ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rina ke hannun shi la hadha afdalu inda Allah yawm al-qiyamati ranar gobe kiyama kaga wannan mai tsofin kayan da kake gani yafi falala a wurin Allah min qurabil ardi mithla hadha a ce dukkanin yashin duniya gaba ɗaya ta cika da irin waɗannan wannan shi kaɗin ya fi su a wurin Allah ranar gobe kiyama alaihi salatu wassalam sai gaba ta bakwai ta ƙarshe kuma rahaman annabi bil mukhalifin yadda annabi ke tausayawa waɗanda ma suka saba mishi kaka wannan gaban tana da muhimmanci mu yau da mutum ya saba maka ya zama abokin gabanka a ci a caccake shi a kace-kace da shi ba haka ba ne ba wanda ya saba maka ya za ka fahimtar da shi ina fata an gane shi yasa wannan ɗaya daga cikin masu duniya can abraham lincoln alaihi ma alaihi inda allahi an gane ko yake cewa na ci nasara kan makiyana lokacin da na mai da su abokaina kun gane ma'anar magana ya ce wai na yi nasara a kan makiyana da na mai da su abokanaina to shi wanda bai fahimce ka ba i kokarin ya zai fahimce ka amma idan ka ce a bari kai ma ka shiga kai kace-kace da shi to ba haka annabi ba alaihi salatu wassalam inda haka ya da mutanen makama da ba su fahimce shi ba da duniya ba ta ma musulunta ba na daga cikin rahaman Allah da ya ainihin karantar da annabi shi alaihi salatu wassalam hadisin da bukhari da muslim suka fitar daga aisha Allah kara mata yadda aka tambaye annabi alaihi salatu wassalam aisha ta ce da shi shin hal ata alaika yawmun kana ashaddu min yawmi uhud akwai wani rana da ya taba zuwa maka mai tsanani kamar ranar yakin uhud ran da aka shiga bala'i da tashin hankali ka taba gamuwa da wani rana irin ranar yakin uhud sai ce laqad laqitu min qaumiki ma laqitu ce aisha na gamu da abinda na gamu da shi daga wani mutanen makka idan yace mata qaumuki yana nufin mutanen makka yace na haɗu da abubuwa kala kala yace amma fa akwai lokacin da na haɗu da wani bala yawmul aqaba yace wannan ranar ya shiga tashin hankalin da bai taba ganin shi ba sai ce yana cikin wani irin yanayi bayan ya bar makka saboda rashin mutuncin ya kai inda ya kai sai kama hanyar ta'ifa ko zai samu sassauci a can tsakanin ta'ifa da makka kilomita wurin saba'in ne ko da ɗan wani abu ko tafiyan da kafai ta ba raƙumi ya hau ba ba doki ba da kafai taka har ta'ifa kuma ga hawa duwatsu ko zazzubo kala-kala manya-manyan duwatsu ko da mota za ka je ta'ifa yanzu za ka ga abin mamaki haka annabi taka da kafa jihar ta'ifa ya je ne da makka ta yi zafi da ya je ta'ifan sai samu abin da ya fi wanda ya bari a makka aka tara yara suka dinga jifan shi da duwatsu sai da aka masa rotse jini na zuba a jikin shi alaihi salatu wassalam haka ya fito daga ta'ifa ya zo shi ya dawo makka to ya zo wani guri ya zauna yana hutawa yana share jini a jikin shi ya ce ina cikin wannan yanayin ya ce fanadani malakul jibal ya ce sai ga mala'ika ya bayyana min amma kafin wannan cewaye farafa'atu ra'asi fa'iza bi sahabatin kad azalla ne ya ce kawai ina daga kai da sanar ga jimari ya min lema ya lullube saboda zafin rana allah ya turo ga jimare lullube shi alaihi salatu wassalam ya ce yana zaune a cikin inuwan gajimare sun maƙala sai ji an ce ya muhammad an kira sunan shi mala'ikar jibrilu kenan inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji abin da mutanen ka suka gaya maka na zagi da cin mutunci da duk rashin mutuncin da suka maka wani mala'ika ne kira shi ba jibrilu ba ya ce wa ana malikul jibal ni ne mala'ikan dutsuna nike kula da duwatsu ba an tara yara suna jifanka ba to ga mala'ikan dutse Allah ya turo gaba ɗaya ya ce ni ne mala'ikan dutse ya ce wa ƙad ba a sani rabbi ilai ubangiji ne turo ne wurinka lita'amura ne bi amri kawai ka bani umarni ka ga abin da za a yi famashid me kake so a yi ya ce idan kana so manya-manyan duwatsun nan akshabin wasu manyan duwatsu ne ɗaya na gabar da ka'aba ɗaya na yamma da ka'aba ya ce ka ban dama zan ɗauko su na dirka ke mutanen taifa gaba ɗaya su mutu duk garin zan halakar da kowa kawai umarninka nake jira da ya gaya wa annabi haka faƙala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da shi bal ya ce kara yi wannan abu bal ina idrabiya ce ta kore maganar da mala'ikan ne baya bukatan kowanne sai ce arju an yakhruja Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahada la yushriku bihi shay'a yace ina fatan Allah ya fitar a cikin tsatson waɗannan mutanen ƴaƴansu da jikokinsu wanda zai bauta wa Allah ba zai yi wa Allah shirka ba in an kashe su ai an kashe wancan kuma yace a rabu da su yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ce Allah ka shirye su ba su sani bane ba Allah kai hakuri nabiyun rahama kenan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallama wata rana akwai tufail bin amr ad-dausi yake bada labari yace ya zo wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam yace da shi ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah yace kafara dausun ya ce mu gaba ɗaya sun kafirci kowa ya musulunta ƙabilan dausu ne sun ƙi su shiga musulunci fadu'ullaha alaihim kai addu'a Allah kakkashe su duk kowa ya mutu shine fadu'ullaha alaihim dukkan su matsiyata ne ya rasulullahi a roki Allah a dirkake su farafa'a nabiyyu yadayhi ila sama annabi sai daga hannun sama yana murna yau za a gama da kowa sai annabi ya ce allahumma hadi dausan wa atibihim ya allah ka shiri kabilan dausu ka zo min da su wa atuni musulmi da kenan su zo min suna shine wa atibihim ka zo min da su suna masu imani abin da ya roƙa daban addu'an da annabi daban sai ga shi kabilan dausu gaba ɗaya kafsin musulunta daga cikinsu kuma aka samu abu hurera da an yi wancan addu'an da babu abu hurera kenan ina fata an gane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah rahama ne ga duniya gaba daya rahama ne ga musulmai rahama ne ga waɗanda ba musulmai ba rahama ne ga dabbobi rahama ne ga aljanu saboda rahaman annabi fa ga dabbobi ya ba da labarin mace ta ajiye kyanwa ba ta ba ta abinci ba ta mutu yace tana wuta yace ga kuma karuwa bagaya min bagaya bani isra'il daga cikin karuwan banu isra'ila ta shayar da kare ta shiga aljanna ya tsawata wa wani don yana wahalar da raƙumin shi ya ce ka ji tsoron allah cikin wannan raƙumin amana allah ya baka kaga rahama ga dabbobi kenan shi sa duk wani kungiyar yancin kare da za a yi annabi ya gama karewa sun makara ya kare yancin dabbobi ya kare yancin mata ya kare yancin mutane ya kare yancin aljanu ma ina fata an gane kaga babu kungiyar kare aljanu ai to har aljanu annabi ya kare su alaihi salatu wassalam karkashin wannan za mu tsaya a wannan ayan insha Allah kusan mu tashi a gaba na gaba Allah kai mu gobe a muna da bako da ke tare da mu aminin mu professor Dr. Abdullahi Baffa Garkuwa tare da shi akwai gangaren kafi gwani wani gwani ciki duk shaku almisiri muna musu barka da zuwa wannan wuri kuma honorable commissioner a science and technology na gombe state zai haƙuri zan bashi ɗan mintuna sai ya ce wani abu in ya zo majalisi na baya magana amma yau dai sai ya ce wani abu alhafiz ka bashi umarni aka yi haƙuri shi addu'a zai mana insha Allah za mu bashi minti biyar ya gaisa da yan uwa wanda yake sananne ne kuma profesa ne kuma alaramma ne duka malamai tafsiri ne kuma ba na boci ba amma wannan na gombe ne
أعوذ بالله بسم الله arama من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
آه، نقولكم هنا أقول الله سبحانه وتعالى لأن حتى هو أن المسلمين من البركة بابهم ينا سوراره ga matasa suna sauraro in ma da ya fita da gudu akwai da tawa a gefe kwarai kuwa
haka ake son majalisi Allah sa kan malam alkhairi Ah, malam malamin mu ne a wani lokaci kuma muna alfahari da shi shi yasa ma don mu karfafa muka ce komin dare yau in Allah ya tsaya za mu kawo ziyara ga da malam kuma yana da cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta garin nan da su da malam ya ga dama sai zaune a amurkan shi hankalin shi a kwance amma ka ga ya haƙura ya dawo da ya ga dama sai zaune a masar ɗin shi hankalin shi a kwance wana duka malam ya haƙura ya dawo muna iban kemuran duka Allah saka musu da alheri Allahumma amin.
Ah, wato gaskiya mutum ya ba da lokutan shi yana wannan nazari din kuma bisa al'ada ban ga kowa yana cutin wani abu ba akwai abin da shi kanshi in ya faɗa yanzu ya wuce har abada kwarai kuma abu ne mai muhimmanci yana da kyau irin wannan majalisi a matasa ana samun abubuwa ana juti shi ne za ka samu wani sa'in kawai ka ɗauko jotan da sai bayan shekara goma ko sha biyar ma sai ka ga ka ɗauko shi sai ka ga abun nan abu na, na fa'ida saboda mako fi zafarra ma kutiba karra abinda ya zama na kace kawai kai kana da karfin hadda to wata rana za ka neme shi ka rasa ina yake amma na abinda ka ajiye shi a rubuce insha Allah ko bayan dadewar lokaci za ka same shi to kuma abu kusa da na ƙarshe shine mu yi amfani da wannan wata mai albarka ya zama na mun inganta zuciyarmu saboda da yawa za ka ga ita cewa ana ta addu'a kamar Allah ya rabu da mutane inda ma ya takabbalu Allahu min almuttaqin idan ka gyara zuciyan ka tsarkake wallahi zaka ga canji to shi yasa mu dage da addu'o'i a wannan ƙasa ba ma ƙasa Najeriya kaɗai ba muna ganin duniya yanda cikin kwanakin nan rocket da suke yawo sun fi jiragen ma yawo rocket ne kawai suke ta yawo to kuma gashi har abun ana ganin a can ake yi ya iso mummuwa tunda daga jiya zuwa yau a fetur a duniya ya ƙara hawa to muma kuma abun yana gab koma ya iso za ka ga farashin komai zai hau tunda wannan hormuz canal din an riga da sun toshe shi suna ta zu- zuba bama-bamai a wajen to kaga nan ne kuma ake bi ake shigo da mai irin europe yanzu mai ya karu da wajen kaso 40 to kaga mu nan da ke akwai sauki-sauki muna da su dangote refinery wanda kwanaki aka so karyawa to ga amfani to shigo da man yanzu su ma ya dawo jidali shugabanci kuma in ka ɗauko gashi nan dai omologo yadda ya karya hulan shi haka ya karya ko'ina to matsalan ba omologon shi kadai ba mu ma ya muke saboda kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'd idan muka gyara muka inganta yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba wa mutanen baya aminci mu ma Allah subhanahu ta'ala zai ba mu wannan aminci saboda Allah jiyan shine na yau kuma sakon da ya ba wa mutanen jiyan ita ce ta yanzu so mutanen ne ya kamata kowa ya gyara a matakin da yake so in aka gyara Allah subhanahu wata'ala la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim to dole sai mun gyara zukatanmu saboda idan zukatan ba su yi kyau ba idan zukatan suka kekeshe suka zama masu taurin rai ya zama na cewa babu ibada sai fada da hasada da mugunta kowa na jin haushin kowa to sai ka ga allah subhanahu wata'ala sai ya bar mu da kanmu amma idan muka yi haƙuri muka zama masu yafiya kamar yadda mala ya gaya mana tsarkake zuciya a zama masu haƙuri ko da an cutar da kai ka kau da kai ka bari allah ya maka faɗa kar ya zama na abu ya faru kai ta rigima kai ta rubuce-rubuce yanzu kaga halin da ake ciki rubutunmu ya fi addu'anmu yawa kowa rubutu yake a social media da a ce yadda ake ta rubuce-rubucen nan haka ake addu'a wala watakila da abubuwan sun canja to amma kowa yana ga rubutun shi ne zai sa ya canja to abu na ƙarshe kuma yadda yanzu muke ta ihu yanayin rayuwa ya yi tsanani ga waɗanda ba mu ba su sun shirya wa 2027 mu kuma har yanzu karo muke ba a ma san ina aka dosa ba to haka abun zai zo muna rudu muna rudu su kara caba su tafi tunda wancan haka aka bi mu muzulun muzulun aka tafi kawai makaho ya ja makaho to yanzu ma haka muke so mu tafi tunda dai ba soja bane zai da wannan hidimar za a yi ta yi to dole ne mu dawo cikin taitayinmu mu zama masu hankali ya zama na cewa duk abin da za a yi mu zama mutanen da muke tunanin da muke so mu yi a cibin yanzu dai duk karfin amerika da isra'ila kana gani har yanzu ta gagara kai iran ƙasa kai kasan sun jima suna shirya da a ce sai yanzu ne suka shirya da ko labarinsu babu saboda da su cia da mossad da duka wa'innan suna mamaki har yanzu ya aka yi ba mu gama da su ba har yanzu sai an toshe nan sai a ga sun fidda wani ba ma mai a can sai an je an tare can sai a gansu ta can shiri ne na wajen shekara hamsin tun da aka gama 1978 iranian revolution da suka dawo suka ce abinda suke so shine su samar da matasa da suka iya kimiyya suka tura su duniya kowa aka samu nuclear scientist aka samu mathematicians saboda algorithm aka zo aka samu computer scientist su ma aka zo aka samu physicist da chemist da microbiologist suka hada sai suka dawo gida sai suka ci gaba da aiki suna da laboratories Allah kaɗai ya san yawansu shi yasa yanzu da aka yi aka yi suna mamaki ya za a yi a rana ɗaya su kai wa golf in nan hari su kai qatar united arab emirates bahrain oman saudiya duk a lokaci ɗaya in ba shiri da aka yi ba to kuma babu wata ƙasa guda ɗaya wanda take da awon musulunci da za ta iya wannan banda su to shi yasa rigimar mu kamar yadda dr sani ya faɗa hafizahullah ya ce a wannan yanayin mu ajiye rigiman cikin gida a gefe mu fuskanci wancan kan saboda su yanzu ba kallon shi'a suke ba musulunci suke kallo kai ne kake kallon shi'a su babu ruwansu da wannan tunda daga cikin abun da aka yi ake so a yi shine idan shi ya dawo shi dan wancan sha din shine tunda yanzu haka ya fara zuwa su isra'il in suwaye idan ya dawo duk wani abu da yake da alaka da musulunci za a cire kuma za a abin nan duk wani sharholiya da da aka daina yi za a dawo da shi nuclear projects ɗin da suka yi shekara nawa suna yi za a tsayi da shi to kaga dama abin da yasa ƙasa suke da ƙarfi wannan kimiyyan ne shi yasa kaga sai aka tare aka hada Pakistan da Afghanistan fada saboda idan saboda next target din dama Pakistan saboda su ma suna da nuclear heads din so sai aka hada Pakistan su ma da Afghanistan fada saboda a rage wannan karfi idan aka gama wannan kuma kan za da ana gama wasu saudiyan kuma kansu za a dawo to kaga duka wannan abu ne da ya kamata mu dawo taitayin mu mu gane ina muka dosa kana ganin a najeriya kake kai ba abin da ya dame ka bom in bare iso omolobo kawai ya ishe ka to shi yasa dole mu dage da addu'a mu zama kuma mutane masu tunani ba wai kawai addu'an ba aiki ne za a yi sosai tukuru ya zama na muna da tsari musulmai dama abin da ya sa musulunci ya zo ya ci ko'ina shine tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan tsarin ne mu muka bari inda za mu dawo kai ya zamana muna da target a fara you think big and start small mai muke so mu yi nan da shekara kaza a fara hadawa ana yi tafiya a hankali a hankali sai ka ga gaba ai ikhwan sun yi ikhwan sun fara a hankali a hankali sai da suka yi har shugaban kasa kuma mu ma za mu iya irin wa'annan abubuwan kawai sai mu zo rana ɗaya mu ce malam sai ya yi gwamna ko mu fara mai da reps ya fara daga ne ya fidda wata jam'iyyarsa mai suna kaza kaza a zo a fara a hankali to amma duk ba mu da wannan tsarin kawai yanzu tafiya muke wallahi wanda ba mu ba sun gama shirin su na 2027 mu aka bari kawai da cece ku ce a social media manyanmu sun yi can malumanmu ana raba musu dubu goma goma a social media suna hayaniya dattawan musukan Allah saka musu da alheri sun yi nasu to ba ma respectin shugabanni maluman mu kullun su muke zage a minbari sarakuna su kan daman labarin su ya shuɗe ba su iya influencing komai su la muhallalahu min al-iraq su gaba ɗaya ma a dokan ƙasa ma ba labarin su to kun gani a rikice kawai ake amma wallahi idan muka koma ga Allah allan jiyan shine na yau abinda aka yi a da aka samu aminci allah zai iya dawo mana da shi muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya inganta mana al'ummanmu ya inganta mana shugabanninmu malumanmu irin su malam da suke kokari abin da yake yi wanda ba dole sai kun sani ba wallahi irin su tsakani da allah menene zan ce wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin irin su malam a gombe dai mun san malaman gombe irin su wallahi ba su da yawa wanda suka tsaya a gunda Allah ya ajiye su suna iya abin da za su iya taro sisi abin da Allah ya musu ba su yi sha'awan abin da yake hannu wani ba wallahi ba su da yawa to iya abin da za a yi shine mu karfafa su kuma mala yadda yake da kankan da kai yana ɓoye kan shi ma bai damu ka san shi ba ko wa'annan abubuwan karafunan social media yaushe ma yadda ka ɗaura mai to kaga duka irin wannan abun da ya kamata shine a ƙarfafa su da addu'a Allah ya tabbatar da su a kai shi yasa Dr. Bamba aka zo aka matsa mai maganan tarihin rayuwar shi a rubuta ya ce a'a ku jira dai na gama lafiya in na mutu in ya so sai a zo a rubuta to kaga haka magabata suke addu'a za a yi Allah sa su gama lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga hidimarsu iyayenmu babanmu alhaji mai zare Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa shi dattijon arziki wa abuna shekun kabir Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a gama lafiya hidima da ake wa addini ba dare ba rana akai aka taso akai gashi nan an tsufa Allah sa a kai za a gama Allah kuma ya ba da baya mai albarka da za su ci gaba da irin wannan hidima su kan suna karfe 11:55 ne su ba ba sauran Allah subhanahu wa ta'ala ya sa daga nan kuma sai firdausul a'la Allah kuma ya zuriya albarka duka wanda suke ba da guduma wajen ganin cewa wannan karatu ya inganta Allah saka musu da alkhairi a yan social media masu ɗauke-ɗauken alkhairi Allah saka musu su malam ɗan bauchi Allah ƙaro arziki da mata wala Allah saka ma da alkhairi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin